وقت الحجة يوم النبي صلى الله عليه وسلم شكرا للهدى فليكن كافرين والدليل إلى ميلادية معناها شهر وقت الجولاي شكرا للهدى عشرين جمهورية muna karatun littafin shifa na alfawariyyar wanda wannan shi ne zama na bakwai ma'ana halka ta bakwai da za a gabatar ana cikin fasali na fasali na daya hadisin za a gashi daga an hudu fa mafi rawa ta'ala an muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ci gabakin maulana Allah ya kara masa yarda a gurguje akwai yankuwa da suke yawan magana a kan feji da ya shafi da za su dinga samun wannan layi ko suna mutum da kuma lokaci wanda yake tsayayye wanda za su dinga samu suna hawa ana suna kallo daga gurare masu nisa tamkar suna wajen a insha Allah ana ana kokari akan samar da wannan feji na shi Maulana Allah ya kara masa lafiya amma dai yanzu akwai feji da muke amfani da shi guda biyu akwai fejin ɗan uwa khalifa zubairu yan sani idan mutum ya sani wannan fejin zai dinga samun wannan karatu a duk ranar juma'a tsakanin maghrib da ishari akwai kuma ɗayan feji na ɗan uwa daga cikin ɗan uwa almajirai na hassan imam aliyu zubairu idan mutum ya sani wannan shi ma zai ga wannan feji da sauransu sannan sauran uwa da suke magana cewa suna buƙatar sauran karatuttuka da ya shafi wanda ake yi ko karatukan da ya shafi na zaure ko karatuka da ya shafi program ne daban-daban to za su iya tura mana number su ta hanyar wannan number da zan sai sabo da zan kira za su iya tura mana sako ko ta message ko kuma ta whatsapp ko kuma ta instagram ko wannan sunayen guda biyu ko na khalifa sai dan sani ko na san imam ali uzbayu insha Allah subhanahu wa ta'ala za a sa su a cikin wannan group din da kuma wannan page din da za su dinga samun kasukan maulana lambar shi ne 07061180569 07061180569 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maulana sai ku mashkur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهزي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أتشين لتفهم البركة الشفاء نا القاضي إياب ونم مشهور مال من حديث نم وأن يرى يوني أسر الأباسي wato sama da shekara ɗari tara kenan da yin wannan littafin littafin an yi shi ne domin a faɗakar da musulmai gabaki ɗaya sanin martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewansa shine zababben bawa a wurin Allah shine annabin da Allah ya aiko min ya aiko maka wajibi ne ka san nasabansa ka san matsayinsa ka san darajarsa ka san makaminsa a wurin Allah subhanahu wataala muna daidai faɗin Allah subhanahu wataala wa abi'ullahi war rasula da aminu billahi wa rasulihi wanda karatun da ya gabata ne mun dan fara bayani akan wayannan ayoyin wato Allah subhanahu wata'ala a bai yadda ya hada wani halitta ba da zatinsa da wani harafi na wawi in ba manzon Allah ba wanda mun sani a ƙa'idan harshen larabci an ce alwawu to limutlaqil jam'i ne kuma daga ma'anoninsa yana nunin musharaka musharaka to duk da haka amma Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu wa rasuluhu aminu billahi wa rasulihi bai ce fa rasulihi ba ko summa ba ya kawo wawin nan don Allah subhanahu wataala ya nuna mana matsayin annabin aurensa atiullaha war rasula idan zaka yi wa Allah subhanahu wataala ta'a to wajibi ne kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba'a sannan ya ƙara ce mana aminu billahi wa rasulihi mu yi imani da Allah wa rasulihi kamar ayan tana nuna mana cewa imani baya zamawa cikakke dole sai an yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yaya imani yake kasancewa na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun faɗi wasu abubuwa sharuɗa guda goma sha uku sai sun zama cikakku ake itibarin imanin mutum ya zama imani kuma abubuwan nan guda sha uku nan dukansu suna da alaƙa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yaya yake na farko shine a an tuhibba zatan nabi sallallahu alaihi wa sallam kazatin mu'azzama mahabbatan tafuqu mahabbati kulli ma siwa Allah من حيث أنه الإنسان الكامل وأنه محبوب الله الأعظم إيماني بين زمواتك كي دولي سيد سو يجرق من زن الله أن تهب ذات النبي كسو من زن الله شي كنسا كو واتو محبة تفوق تافي في سن دكا أبين لبا الله با أي أكوي أحاديث أبو خاريكو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان نفرق أن يكون الله ورسوله هذا فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كان أجو كوي إذا أكتي من لن الله صلى الله عليه وسلم كان أجو كوي إذا أكتي أمر لن الله تسيد وأن أكي سامو سكتين إيماني وأنا أبو نفرق وكينا أبو نبيو shine dirasatu siratihil aqra imani yana zamawa cikakke a gurin mumini ne idan yana bibiyan tarihin rayuwar manzon Allah dole ka san tarihin rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama da kuma ma'arifatu nasabihi ka san nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan daga cikin daruriyat akan kowane mumini ya san tarihin manzon Allah ya san nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin wannan abubuwan da suka faɗa na shine a at-ta'addubu inda zikrismihi wajibi mu'mini ya sa cikakken ladabi idan ana idan za a ambaci sunan sayyiduna rasulullah at-ta'addubu inda zikrismihi fala yuzkaru illa bi adabin wa waqarin wa khushu'in kalma uku duk mutum idan mu'mini ne idan zai kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam abu guda ku ake bukata adabi waƙar khushu ladabin wajen kiran sunan khushu zuciyanka ta gaya maka cewa annabin nake kira dole uqur gaɓoɓinka su tabbatar da annabin kake kira sannan malaman hadisi suka faɗi wannan magana at-ta'addubu inda zikri ismihi fala yuzkaru illa bi adabin wa waqarin wa khushu' wa man zukira indahu wanda aka kira manzon Allah yana a wurin an kira sunan sayyidina rasulullahi wajaba alaihi alkhushu'u dole ne shi ma samu khushu'i a zuciyarsa to wayannan kadan daga cikin abin da ake bukatuwa mutum su tabbata a zuciyarsa game da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ana ambatonsa ka ji zuciyarka tana gaya maka wa ake kira sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka wani malami yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya ƙulla zuciyan duk wani bawa mumini duk wani bawa idan mumini ne Allah ya yi rabdin zuciyan daga nabi manzon Allah yanda aka ƙulla jiki da ruhi ko idan babu ruhi babu jiki ko ga mutum sai ake bashi to haka Allah subhanahu wataala ya yi rabdin zukatan bayinsa mumeye da manzon Allah in har za a ambace shi zuciyanka bata gaya maka ba to ka tambayi imaninka in har za a yi magana a kansa zuciyan bata gaya maka cewa eh manzon Allah ake magana ba to ka tambayi imaninka domin Allah yayi rabbin imanin mu gaba daya da manzon Allah yana cewa arwahuna nahwa al-hijab tatalla'at ka hanini mughtaribin ila al-awqani inna at-tuyura wa in qatasta janahaha tasmu bi himmatiha ila at-tayrani yanda Allah ya rataye alaƙan tsuntsaye da sama ko yana shawagi tsuntsu ina ne wurin shawagin shi sama ne da fuffukinsa zai kare tsuntsu in ya kalli sama sai ya shauƙin ya tashi ko to haka Allah subhanahu wataala ya rabbin zukatan bayi da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wannan malamin da alkhairi yana cewa haddathana Sheikh Abu Ali Al-Husayn bin Muhammad الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على ثقة عنه قال حدثنا أبو عمر النمر قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن هزيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان وانا حديثين ga isnadin sa dai mun ji har ya zuwa kan sayyidina Huzaifa Allah ya kara masa yarda annabi yana tsawatar da mu yace la yaqulanna ahadukum kada dayan ku ya sake ya furta baki wato ya bude baki ya ce yace ma sha Allahu wa sha'a fulanu karka yadda kace Allah ya so ko abinda Allah ya so wani ka kawo wawi qadiyan da ake magana akan tawawul adafi ne annabi yace kar la yaqulanna da kuma hani kar ya karka yadda kace ma sha Allahu wa sha'a fulanu wato ba a hada tsakanin Allah da bawa da wawi in ba rasulullahi ba amma zaka ce aminu billahi wa رسوله أديئوا الله وأديئوا الرسول والله ورسوله أحق أن يردوه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله annabi ne kadai aka yarda ka kira sunan Allah ka hada sunansa da wawi amma in ba annabi ba yarda ba banzan Allah ya hana la yaqulanna ahadukum ma sha Allah wa sha'a fulan walakin sai dai abin da ya kamata ku ce ma sha Allahu thumma sha'a fulan kenan ba hada mashi'ar Allah da mashi'ar bawa ba a hada su da wawi sai dai summa shi kuma summa ma'anansa harbu adfin ne ma tarahi akwai jinkiri akwai tazara tsakani sabanin wawi shi li mutlaqil jam'i ne to amma duk da haka Allah da kansa ya fara hada sunansa da na manzan Allah da wawi a cikin alkur'ani dan me dan ya nuna mana matsayin wannan bawan aure sa sallallahu alaihi wasallam qala al-khattabi Imam al-Khattabi yana cewa arshadahum sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiryatar da al'ummarsa ila al-adabi zuwa ga su yi ladabi fi taqdibi mashi'ati Allah ta'ala ala mashi'ati man siwa ana gabatar da mashi'an Allah ne subhanahu wata'ala akan mashi'an kowa da haka ba a yadda a hada su da wawul adafi ba waqtaraha bi thumma sannan annabi ya zabi harafin da za a hada tsakanin shi ne thumma allati hiya lin nasb wat tarahi lin nasab wat tarahi tana nuna nasab jerantuwan abu wato biyowa bayan abu amma da jinkiri tsakani da khilafil wawi amma banda wawi sabarin ita wawi allati hiya lil ishtirak kaji lil ishtirak tana nuna musharaka tarayya a cikin abu wa misluhu al hadithul akhar misali na gaba bayan wannan fikihun hadisin dan shine ba a yarda dai ba har yanzu ba a yarda ka hada Allah da bawansa ba da wawul adafi ba manzo Allah ne kadai ya halatta a yi wa wannan sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana martabarsa kenan ko har Allah ya yadda a hada shi da ba ba ma ya yadda ba shi Allah yayi subhanahu wataala to misali na biyu anna khatiban khataba inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mai huduba ya zo yana huduba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala man yuqi illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad gawa abin da ya faɗa man yubi illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah bi manzansa sallallahu alaihi wasallam faqad rashad wanda yana kan doren shari'a ya samu shari'a yana kanta wa man ya'sihima yace wanda ya saba masu ka gani sai kawo damiri ya'sihima damirin nan wanda yake yuhi yana nusarwa ko yana nuni akan ya hada Allah da Annabi da damiri na alifi ya asihima faqad gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ba haka ake ba bi sal qabibu ant tir da irin wannan zancen naka ai idan tunda kace man yuqi illaha wa rasulahu faqad rashada to man ya asihi ba ta man ya asihima saboda ai wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu ma ku an yurduhu an yurduhu wato kenan saba ma Allah saba wa manzon Allah ne saba wa manzon Allah saba wa Allah ne ba a bukatar a bambanta su wa man ya'sihi man da yace annabi ce sirra ke da Allah baka iya magana ba bisal khatibu anta tashi me yasa saboda damirin da yasa manzon Allah fa ya koyar da yadda za a yi kai ba ga yanan a hadisi ba wani mutum ya yi sallah zai addu'a da ya tashi zai addu'a nan kadai kawai sai fara Allah ka bani kaza bai sana bai bi Allah bai manzo Allah salati ba sai ce ajila haza wannan yayi gaggawa me gaggawan da yake in dai kana son Allah ya amsa maka ne annabi ce ga inda za a yi idan mutum zai addu'a ya fara yi wa Allah yabo summa yusalli ala nabi shi fa ya koyar sallallahu alaihi wasallam idan ka da bukata a gurin Allah to sai ka yi wa manzon Allah salati ka faɗi bukatan taka tukunna ganin ku a hadisi wannan bai bukatan a gaya maka ingancin sa ko a ce sahahu ko da'afahu anan kaga manzon Allah ke koyar da mutane ladabi in ana neman abu a gurin Allah sai an da manzon Allah ko wa anta babullahi ayman mur'in wafahu min ghayrika la yadkhul manzo Allah shine kofar Allah tilo guda daya duk wanda ya biyo ba ta nan ba ba abin da zai samu sai ya biyo ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bi salafatibil qaumi anta um aw qala izhab to sai malamai suke bibiyan wannan me dalilin da yasa aka ce ya tashi qala abu sulaiman kariha minhu al-jam'a بين الشيء بين اسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية وسكت دليل da yasa ma aka ce ya tashi manzo Allah sallallahu ya kyamaci lafazin da ya faɗa ne shine ya asi hima din da ya faɗa saboda lafazin yuhi min na taswiya wa zahaba ghayruhu wani malami yace a'a fahimtan ba haka yake ba ila annahu innama kariha lahu alwuqufa ala wa man ya'tihima abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so a wurin sa ba tsayawa akan wa man ya'tihima wa man ya'tihima wanda ya saba musu bai kawo jawabi shar'i ba faqad gawawa dan haka annabi ke ta bisa khadibul qaumi ant wa qawlu abi sulaiman asah amma zancen farko da aka faɗa yafi wannan inganci lima ruya fil hadisi sahih annahu qala wa man ya'tihima faqad gawawa ولم يذكر الوقوف على يأسهما وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى طب sai wani aya ta gaba malaman tafsiri gabaki ɗayan su sun yi sabani akan menene ayan nan take me tawilin ayan wa ashabul ma'ani da masana ilimin balaga balaga fanni uku ne ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi To, sun ce ilmul ma'ani ɗin nan shi ne sulbu, shi ne ainihin gundarin balaga, kamar ilmul bayan sharan fage ne kan aje ilmul ma'ani. To, malamai ilmul ma'ani ɗin nan, wanda har zama shari'arullah yana cewa duk wanda bai san ilmul ma'ani ba, bai kamata ya dauki Qur'ani ya fassara ba kwata kwata kare ta ba in dai bai san wannan ilimin ba kare ya dauki Qur'ani ya fassara kare ya taba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka Imam al-Asma'i ya tsawatar duk wanda bai san ilimin nahwu ba yana tsawatar da shi ya kiyaye karanta hadisan manzon Allah dan zai janyo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata wasali manzon Allah yayi wasali sama sai ya wasali kasa to ya shiga cikin man kazaba alayya muta'ammidan ka duba fa yanda ake kare lafazi maganar manzon Allah in ka kuma ilmul jarh wa ta'dil zaka janda ake fadan maganganu masu abanna akan malamai dan dai a kare maganar annabi a ce me wahima hadu wahamu za a fada masa ko me akhba'a ko kaza da sauransu dan dai kare martaban maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to da malaman tafsiri da malaman ma'ani sun yi sabani akan ta'awilin fadin Allah inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ubangiji yana cewa inna Allaha ya kawo harfu nasbin wa tawkidin inna Allaha idan ma kana shakkun abun Allah ya kore maka shakkun inna Allah lallai Allah subhanahu wata'ala sai kawo wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi shin wawul aqafin nan wa mala'ikatahu mala'ikatahu ma'rufun akan Allah ne ko kuma a'a jawabi inna Allah mahzuf wasu suka ce a'a asalin yanda ke a fasara inna Allah yusalli an gama da na ubangiji wa mala'ikatahu yusalluna don me kar a shigar da Allah da cikin bayi cikin wawul jama'a ce yusalluna hadda Allah a'a inna Allah yusalli kaifiyan na Allah daban wa mala'ikatahu yusalluna sannan tun daga bakara hannasi ba a faɗa mana wani aikin da Allah yake ba in ba wannan ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi yanayi wa annabi salati Allah da kansa sai ya kira bayinsa ya ayyuhal ladzina amanu ba ya ayyuhan nasu ba ba ya ayyuhal ladzina aslamu ba a'a ya ayyuhal ladzina amanu masu waccan sifan da muka faɗa baya kuna ina suna ina inji Allah sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima kaga nan ubangiji yake dora mu akan ga abin da yake so miyo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka zaka ji ubangiji yana koyar da mu ma ba shi kanshi annabin ba matansa sallallahu alaihi wasallam ya ya za a yi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna hunna ya faɗa wayannan ban yadda ba irin sauran mata bane fas'aluhunna min wara'i jab'a kofar gida nan cikin gidan annabi ne Allah ke bada umarni sannan su din ma aka kira su aka ce kar ku yi tsammanin ku irin sauran matan gari ne ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i littaqaitunna fala takhda'na bil bil qawli ko yatma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa maganan da za su yi ma Allah ya koyar da su zan matan manzon Allah ne maganan da za su rika yi ma cikin gidan ma ya za su yi sannan kai kake bada umarni karki je unguwa karki fita amma shi annabi Allah ne ya musu wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati lula ku zauna a nan gidan nan din nan ku zauna sai Allah yake gaya musu ku tuna fa wazkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna fa a ɗakin ku wahayi na ke sauka wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma sai inna allaha kana latifan khabira kulawar Allah mai girma ce akan ku inda yake saukar da zancensa wahayin sakonsa a cikin ɗakin ɗayan ku duk duniya ba wanda Allah ya wannan in ba matan manzon Allah ba to dan Allah kaji yanda ake faɗa shi kansa annabin ga wanda Allah ya ce inna allaha Allah yana mai salati mala'iku gabaki daya kuma mala'ikun nan wato in kana son ka san girman wannan makayin cewa Allah na salatin nan ka koma hadisin Tirmidhi daga ruwayan Abu Zar al-Ghifari annabi na cewa inni ara ma la tarau wa asma'u ma la tasma'un wannan nassan la yahtamilu tawil manzan Allah idan sa ba irin na mutane bane kunninsa ba irin na mutane bane dan ya ce inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un aqati samau wa haqqa laha an ta'ib ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun واضع جبهته لله تعالى فوالذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا da kun san abin da na sani to ashe kaga kenan ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai yake da namu ba kaman yanda idonsa ba dai yake da namu ba kaman yanda kunninsa ba dai yake da irin kunninmu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba dai bane yana ganin abin da ba ma gani ina ji abin da ba ma gaji to duk girman sama ga baki ɗayanta ba inda za ka ɗora tafinka ɗaya tafi ɗaya face akwai mala'ika ya sa goshi ne wa Allah sujjada to duk yawan mala'ikun na fa yusalluna ala nabi duk yawan su aikin su kenan kuma Allah ya ga mana cewa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin waɗannan mala'iku in ba Allah shi kansa ba to duk adadin su duk yawan su yusalluna ala nabi lailan wa nahara yusalluna fi'li mudari'i ne bai ce sallu ba kace ai sun yi sun gama a baya ne ba Allah ta yusalluna suna yi sun yi jiya yau suna yi goma za su yi jibi ma za su yi yusalluna ala nabi ashe dole ka yadda lallai manzon Allah wa kana inda Allah wajiha mai girman daraja ne a gurin Allah subhanahu wata'ala saboda girman darajar nan tata Allah ya koyar da sahabbai da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine muallim Allah ya ga masa cewa ka koyar da al'umma ka sanar da su addini su dauka a wurinka to yanda za a zauna a gaban manzon Allah a dauki karatun ba sai da Allah ya taso mala'ika Jibrilu ya zo duniya ya koya wa sahabbai ya ake zama gaban manzon Allah ba annabin da Allah ya Allah ya haka in ba manzon Allah a koya maka zama gaban sa ya ake ga hadisi na 40 hadisi go أربعين حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني تفو وند يي da sifan da yazo da ita da zaman ta sai da aka koyar ga ake so ai sannan har ya zo ya tashi ba san kowa ne ba su sahabban a wurin akwai Abubakar akwai Umaru ma ba san kowa ne ba sun dauka mutun ne irin sauran mutane sai da ya tashi annabi yake ta kun san kowa ne Umar ka san waye yake wallahi Allahu rasulu a'lam a wani riwaya Tirmidhi Abu Dawud sai da sai da aka yi kwana uku sai Umar abin ya kulle mai yake bi aka saka gano kowa sai ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ba su gano kowa ya sai da annabi ya faɗa idan ka so ka ƙara ko ma sahihul bukhari daga hadisin abu huraira manzo Allah ya bashi kula da dukiyar zakam zakatul fitr ko annabi ya ce ka kula da ita sai ga wani mutum tsoho cikin dare ya zo ko yana kamfata yana diba abu huraira kai sai kama shi yace la arfa annaka ila rasulillah sai na kika gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin ne ya faɗa yace mutum ne ban da komai zu iyal wa zu haja ina fama da iyali na da bukatu da sauransu Abu Hurairah sai to sai ya mishi kai sai sake shi sai ya kyale shi da dare ake wannan abun sai na Rasulullah yana gidansa Abu Hurairah yana gurin aikin da aka sa shi amma da gari ya waye yazo zai ga da manzon Allah kafin ya magana sai ce ma za fa'alta bi asirikal barihata Abu Hurairah ya mu kare da bakonka jiya man allama rasulullahi zalika Allah yana gida abin ya faru a waje aka zo da safe yake bashi labari kan ya faɗa ma me ya faru da kai sai ce shaka ilayya kaza kaza kaza kaza ana ke cewa kaza ba innahu sayud zai sake dawo zai dawo mutumin naka na jiya sai ce to fa alimtu annahu sayud na tabbata tun da manzon Allah ya ce zai dawo ko zai dawo kawai dare na yi sai kuma dawowa sai ya ƙara kama shi yana ɗiban haƙƙin al'umma mutumin nan ya abu burana ce ce yau kam sai na kai gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mai uzuri uzuri uzuri iri iri Abu Hurairah sai ya sake shi gobe sai manzo Allah ya ƙara maimaita masa zancen annabi ce zai ƙara dawowa wato ina son in kai karshen hadisin ne a ƙarshe dai karo na uku mutumin nan ya kuma dawowa yana ɗiban haƙƙin al'umma Abu Hurairah sai ya kama shi yace yau kan ba wani uzuri sau uku kenan kullun kace ba za ka dawo ba sai kuma gashi ka dawo sai ce sake ni zan gaya maka wani lakani akwai abu kaza idan ka yi shi zaka samu aminci da kariya ya faɗa masa ayatul kursi cewa ka karanta in za ka kwanta aminci ne daga dukkan wani shedani shikenan abu hurairah sai sake shi saboda an bashi wannan taimakon gari ya waye sai zo gaida manzo Allah nabi ya ce abu hurairah ma za falta bi asirikal bariha ya aka yi gidaran jiya da mutumin naka kuma sai ya makin Allah kaza da kaza da kaza zama annahu yu'allimuni kaza ya ma ce zai koya mini kaza Abu Hurairah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ne ya faɗa masa sai ce sadaqaka huwa kazu ya kaya ma gaskiya amma shi din mutum ne magareci sai ce Abu Hurairah ka san kowa ne kuwa sun san shi ba yace shedan ne fa Abu Hurairah da suka yi suka yi ta artawa da shi har sau uku bai gane kowa ne ba annabin da ba shi a wurin yana gida ya san mutumin ya zo sun yi haka da abu huraira sannan yake jawo abu huraira wannan mutumin fa wani ne shaidan ne to me ya me sauran ma kake so ka sani game da manzon Allah wanda ya rige madun Allah bayan wannan ai abu baya nan ya bada labarin abin da zai faru ka aje wannan ka koma hadisin Jabir hadisin Bukhari muttafaqun alaihi a lokacin da aka yi khandaq ana tonar rami sai Jabir ya ga duwatsu a jikin manzo Allah yake tambayar ne me wannan aka ce masa ai ga abin da yake faruwa akwai riwayan Jabir akwai riwayan kuma Anas bin Malik yace ya ga Annabi Ma'subun Batna ya daura cikin sa da wani abu da kyalle ya tambaya aka ce masa ai da ga dalili sai ya je wajen mahaifiyarsa Ummu Sulaim yace akwai abin da za a iya samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace eh akwai dan abu ta dan hada dan abinci dan waina dan kadan tace idan manzo Allah zo shi kadai ashba'anahu amma in yazo tare da wani ba zai ishe su ba in ya zo shi kadai sallallahu alaihi wasallam zai iya cin abincin ya koshi amma in wani ya biyo shi abincin ba zai ishe su ba shikenan Anas ya tafi ya je ga yawa sai ga manzo Allah sai ta ce ah Anas an aiko ka ne eh Abu Dalha ko eh lisurin abinci ne ko kaji magana nan daga zuwan Anas annabi ce an aiko ka ne ce eh Abu Dalha eh abinci ne ko eh sai ce jama'a kowa ku taso a tafi hayya hala abincin da iya na mutum ɗaya ne kadai hadisi na nan bukhari da muslim bai bukatar a ga baka inganta ko bai inganta ba abun mamaki da aka je sai abu talha ya shiga cikin lafiya ma ummu sulaimin to wallahi ga manzon Allah ya taso kuma da gayya kuma abincin nan bai wuce na mutum ɗaya ba ta ce ba a gaya masa kalan abincin ba ne ta ce an gaya mata ce Allah wa rasulu alam ku dade shi ai sai annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya shigo ya nufi inda abincin yake sai ya tofi sallallahu alaihi wasallam in aka ce tofi shine ya mu daga bakinsa mai albarka ya fita ya shiga cikin wannan abincin ragowar da na mutum ɗaya ne sai ya yanka aka zuba mai aka hada sai ce mutum goma su shigo abincin mutum ɗaya ya ce idan asharatin goma su shigo mutum goma suka fara cin abincin nan sai da suka koshi suka bar shi bai kare ba suka fita ce wasu goma su shigo sai da mutum tamanin suka ta cin abincin nan bai ƙare ba aka tattara abincin bayan sun gama ci kamar yadda aka fara cin sannan haka yake albarkan yawun sayyiduna rasulullahi hadisin nan abu fari da muslim sannan manzon Allah ya ce kai sai da aka aika makwabta abincin ma bai ƙare ba don Allah wannan yawun irin naka ne wallahi da irin shi muke da shi ba mu ba awo kowa ya sani wa zai damu da masara ta yi tsada ba wanda zai damu ai so ka gane yawon manzan Allah ma sun shiga cikin abinci na canja kama ba zai taba karewa ba albarkan yawon su sallallahu alaihi wa alihi sallama ka aje wannan ma lokacin da aka haifi kanin Anas bin Malik ana haifan jinjirin um musulmin take cewa dauki yaron nan ba na son ya fara cin komai a duniya abinda nake so ya fara ido biyu da manzan Allah haka sahabbai suke yi in an haifi yaro abin da ake so ya fara gani sayyiduna rasulullahi ta bashi dabino tace aje da dabinon nan manzon Allah ya sa dabinon a bakin a bakin sa mai albarka a sa a bakin yaron Anas ya zo da yaron aka sa manzo Allah ya sa dabino ya tattauna ya sa a bakin wannan yaron abin da ya fara shiga cikin wannan jaririn riqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka san me ya faru wannan yaron albarkacin wannan yamun na manzala da ya shiga bakin sai da ya bakwai madata alqur'ani bakwai duk madata alqur'ani albarkacin riqu rasulillah Abdullahi bin Zubair lokacin da aka haife shi awwal ma dakhala jawfahu farkon abin da ya fara shiga cikin sa ba nuna mahaifiyarsa ba riqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ka koma a cikin littafin tarihi akwai wata baiwa a Madina sun ce ta da tsaurin ido ba nan tsaurin ido shine tana iya tsayawa gaban mutane ma kai magana ta fito manzala na cikin sahabbai yana cin dabino ta ce ya rasulullah ba ni dabino manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin taron mutane a ta ba makinta annabi zai dauko ya bata tace a'a na bakin kan nan nake so ka bani wanda ka fara taunawa kaga wanda ya tauna ikhtala tariquhu bidhalika at-tamr yawun ya hadu da dabino manzo Allah ya so na bakin sai ya bata tunda ta ci wannan dabinon nan da ya fito daga bakin manzo Allah sai da zama duk Madina ba ya kunya kamar ta wato riq yawun yana mai da abu dan kadan mai yawa ba zai kare ba yawun yakan mayar da yakan kawar da rashin kunya ya samar da kunya yamun yana samar da albarka inda ba albarka kai idan ya tofa yamunsa a rijiya mai ruwan zartsi ma ruwan yakan dawo ruwan daɗi saboda yamun ya shiga ciki wa inna atina almustafa aynu kimiya duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa yaso Allah zai masa baka ji a yakin Badar ba ukasha ta bin Misan takobin sa ya kare ba takobinsa ya kare a gurin yaƙi ya ce ya ma'aiki alaban da takobi manzala sai ya ɓarso rashin itaciya ganyen ice ɗanye ya karyo yana ba shi sai kuma takobi nan take hadisi ne itace yanzu ya zama ƙarfe wani technology ne zai yin wannan a duniya yanzu ba zuwa makera ba a balantana a sa gauyi a yi ziga zigi ba maganan wani a in dai manzala na wurin ba a bukatan komai in ya so abu kawai huwa al-abdu ma lam yarda lamir da sayyidu sallallahu alaihi wasallam to mi irin wannan martabobin nashi da ba su da iyaka shine Allah yace to shi da kansa ma ne mai salati mun gane da kansa yana mai salati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima za mu yi magana akan wannan abu insha Allah a ƙarshen karatu in Allah yadda a ƙarƙashin yusalluna suna kiransa fi'ilul mudari ne ko na taron mutane in an ce salla ta ce mai yusalli ko sai a ce yusallayani su biyu yusalluna su da yawa to sai suka ce shin yusallunan har da ubangiji yana cikin yusallunan suka ce a'a ta'awilin da muka yi baya inna allaha yusalli wa mala'ikatahu yusalluna fa ajazahu ba'dhum wa mana'ahu akharuna li illati at-tashrik wa khassu ad-damira bil mala'ika wa qaddaru al-aya inna allaha yusalli wa mala'ikatahu yusalluna wa qaruya al-umar radiyallahu anhu sai na umar Allah ya kara masa yarda sahabin manzon Allah an ruwaito barkaji ruya an ruwaito aurensa annahu qala yana cewa من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته yace ya rasulullahi daga cikin matsayinka da darajanka a gurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya sanya yin maka biyayya shine yin masa biyayya wato asalin asalin yanda yake Umar ne yake cewa bi abi wa an bi abi anta ummi ya rasulullah laqad balaga min maqamika inda Allah أن أهل النار وهم بين أدباقها يعذبون يتمنون أن يكونوا قد أطاعوك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله بعثك آخر الأنبياء فإنه حين ذكرهم ذكرك أولهم قال wa idza khadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka bi abi anta wa ummi ya sayyidi ya rasulullah la in kana Allah ta'ala a'da nuhan umran tawila faqad tabi'aka مع قصر عمرك أكثر ممن تبع نوح مع طول عمره بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله تعالى أعطى سليمان الريح بدوها شهر ورواوها شهر فما ذلك بأعجب من البراق الذي ركبت وسريت وعدت تسلي بالناس بالأبقى بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله تعالى أعطى موسى أن فجر الماء من الصخرة فما ذاك بأعدم من الماء الذي نبأ من بين أصابعك الشريفة بأبي أنت وأمي يا سيدي يا رسول الله لئن كان الله تعالى أعطى عيسى إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فما ذاك بأعدم من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية المسمومة التي جسد امرأة اليهودية لتختبرك إن كنت نبيا أم لا فكلمتك الشاة لا تأكلني فإني مسبومة wannan sai na umar yake fadar wannan yace uwata da ubana fansa ne kanka ya rasulullahi ma'ana zai iya gabatar da su akan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin matsayinka annabi Isa yana magana da matattu da kurame ko matsayinsa ne to kai naka ya wuce nan akuya ce aka yanka ta aka feɗe ta, aka soya ta, aka sa mata guba, amma soyayyen naman nan sai ce la ta'kulni fa inni masmuma. Ai yafi ban mamaki ko soyayyen nama ya magana sai da sayyidina Rasulullah. Ika kuma a hadisi akwai yaron da aka haifa bai taɓa magana ba, wajen shekararsa uku, bai taɓa magana ba. Amma ran da manzo Allah ya zo fatuhu Makka sai aka ɗauko shi aka shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai ke ce masa ya gulam man ana sai ce Muhammadur Rasulullah. Shikenan bakin ya bubu wane ne ni yace kai ne rasulullahi sunan shi mubarakul yamama kai saboda ya ba manzon Allah amsa bai taɓa magana ba abin da ya fara faɗa sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan dukan su suna ayoyin da muka fada abin da muka faɗa da wannan ayan suna magana akan martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad qala ta'ala yace kar mu manta fa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ce kul kai ka fada musu ma ka fada musu din ka ji kul a Qur'ani ba ni bane ba kai bane Rasulullahi ake ne kul ka fada musu ya Rasulullahi duk in ka ji ka inna a'tainaka inna kafainaka inna fatahana laka wallahu ya'simuka in ka ji ka bi mukhadaba Rasulullahi ne ba ni bane ba kai bane a wurin manzo Allah ne dole inna kafainaka inna a'tainaka shi fa innaka duk manzon Allah ne sallallahu alaihi duk in kaji ana kan shi yasa mai kanta Qur'ani idan bai samu son manzon Allah ba to ai mai sallan gawa kawai bai da amfani mai karanta sunnan manzon Allah in dai babu kaunar manzon Allah akan sa ai mai sallan gawa duk malaman hadisin da ka sani zan kawo misali mutum ɗaya shine Shamsuddin ibn Nasr Dimashqi malamin hadisi ne na Suriya gaba ɗaya muhaddis biyar shamiya kaf ɗinta ba su da ba su hadisi kamar sa amma yana magana akan manzon Allah ce ai ba kan manzon Allah ba yace ni ina son yi magana akan daren nan ɗaya wanda manzon Allah ya zo duniya yace law kharra kullu al-khalqi min miladihim wa ila al-qiyamati sujjadan lil bari شكرا له عن ليلة أبدل لهم بدر النبوة كامل الأنوار لم يبلغوا شكر الأقل لرحمة أما جميع الخلق والأقوار يتي والله دا دك حديثا الله كب انت ما لمن حديثي wanda kasan Sham kaf dinta sun yadda ba hafizi kamar sa yace da ace duk duniya tun daga annabi Adam har tashin kiyama za mu sa goshinmu a ƙasa mu yi cewa Allah su jira mana tasbihi don mu gode ma Allah akan albarkacin dare ɗaya daga cikin dararen shekara shine daren da manzon Allah ya zo duniya yace to za mu gama sujjadar nan a tashin duniya ba mu iya gode ma Allah akan ni'iman zuwan manzon Allah duniya ba a shekenan duk wasu masana duk wasu malamai na kirki masana qur'anin kirki masana sunna na kirki sun san martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ya alamu anni rasulullah ka aje wannan ba koma muslim hadisi nan a muslim daga riwayar Anas bin Malik da riwayar Jabir dan Abdullah duk sun rawaita hadisin annabi na cewa inni la'arafu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'as wa inni la'arifuhu al'an annabi ce wallahi akwai wani dutse nan a maka na san shi tun kafin a bani annabta in nazo ta yake ce mini assalamu alayka ya rasulullah dutsen la'arifu hajaran bari mai mai hadisin inni la'arafu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'as wa inni la'arifuhu al'an dutse ne dutse sandararre annabi ce na san dutsen in nazo wucewa yana mini sallama ya gaida ni tun kafin a bani annabta na san dutsen yanzu malamai suka ce dutsen nan shine hajarul aswad hajarul aswad ne duk wanda ya je umara ko aikin haji burinsa ya sumbanci ina hajarul aswad amma shi hajarul aswad din kansa gurinsa shi kuma ya gaida manzon Allah Allah ya sa mun fahimci me yake so ni fara dutsen shi kansa gurinsa ya gaida sayyidina rasulullahi ni da kai gurin mu taba dutsen yayin wannan shaida mun taba shi shi ko dutsen gurinsa ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faduddin biduddin hayyar alqalba wal lubba Ibn Mas'udin yake cewa idan muna cin abinci da manzon Allah kunna nasma'u tasbiha ta'ami muna jin abinci yana tasbihi wa rasulullahi ya akul abincin yana godiya wa Allah zai shiga cikin manzon Allah abinci fa jamadatu hazal kauni sadari muhammad suna ji har sahabban suna jin tasbihin abinci manzon Allah yana ci to dan Allah me kake nema na darajar manzon Allah kuma wanda ba a faɗa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai abin ya wuce nan ma idan manzon Allah zai salla a hadisin Bukhari za a yi sahu ko in an yi sahu zai tsaya a mihrabi sai ya ce wasu habbai tarawna qiblati hahuna fa wallahi fa wallahi la yakhfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum inni arakum min amami kun ga ina kallon nan ko kuna bayana ko wallahi duk ruku'unku da sujudanku ina gani la yakhfa alayya ruku'ukum ba nan ba wala khushu'ukum har khushu'i ma ina ne mahallin khushu'i zuciya to manzo Allah ce har khushu'in kuma ina gani la yakhfa alayya sannan inni arakum amami idan manzo Allah yana sallah sahabbai suna tahun baya Allah yana mai da su gaba ne annabi na kallon su ba canza musu wuri ba kuma amma za su zama suna gaban sa sallallahu alaihi wasallam a hadisin musnadrak na hakim ma daga riwayar Abu Hurairah manzo Allah yayi sallar azhar da yayi sallar mi sallah sai ya kira wani mutum shine karshen sau sai ce ya fulan kai baka jin tsoron Allah ne haka ake sallah kuna tsammanin bana ganin ku ne fa wallahi inni la arakum min wara'i zahri yace wallahi duk sahun nan kafdin ku ina kallon ku ta baya ba fa juyawa yi ba sallallahu alaihi wasallam ina jin wannan kadai ya isa ya isa zabo amsan ba mutum ne kamar kowa ba yana gaba amma yana kallon na baya sallallahu alaihi wasallam kar mu istiraji da yawa duk abin da ake so a faɗa mana ƴan uwa ka gane kamalar imani dai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ba shi bane za a kawo maka Abdullahi bin Ubay bin Salul shi kalman shahada a gaban manzon Allah ya faɗe ta mashi sallan a bayan annabi ya yayi sallah a bayansa ya je yaki tare da manzon Allah ya yi azumi tare da manzon Allah ya yi komai amma zuciyarsa ba kaunar manzon Allah kwata-kwata wannan tabbatacce ne ka koma hadisin muslim daga hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari amma wannan mutumin gashi lokacin da ya mutu saboda zuciyar ba kaunar annabi a ciki babu kwata-kwata lokacin da ya mutu yayi wa manzon Allah abubuwa marasa daɗi da dama wanda har daga cikin abin da ya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wajen kwana 29 tsakaninsa da iyalinsa ba magana kuma shine sanadiyar wannan fitina shine yake fadan la yukhrijanna al'azmi halazan irin wannan kazaman maganganu amma lokacin da ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa ya masa wannan ya zo yi masa sallah zai masa sallah Umar yace ba za ka yi ba yace kyale ni Umar akhir wajhaka anni annabi mai sallah da aka je aka binne shi annabi ya ciro gawansa sai da ya sa yamunsa a jikin fuskar wannan mutumin ya dora shi akan cinyansa duk da abin da ya masa fa yana sai ya samu rahaman Allah amma da ya gama mai Allah ce masa astaghfarta lahum wala tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah ce ai shikenan kuma da dai ba shi aka taba ba Allah ce amma ba zan taba yafiya ba kuma Allah ce irin su sun mutu ma na hana kai mai sallah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri dan Allah me ya rasa wannan mutum girka wayayya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga hadisi a bukhari daga riwayar ibnu abbas ko daga riwayar abbas kai kakka je nesa ma ka koma umdatul ahkam nan kusa hadisin da na umdatul ahkam an kawo shi abu lahabin da aka ce an haji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba jin daɗi ba ce na ɗiyanta su wai ba shi murnansa wuli da Muhammadu ibn Abdullahi ba wuli da Muhammadun Rasulullahi ba akwai bambanci ba yana murnan zuwan Rasulullahi ba ne ya yi murnan zuwan Muhammadu ibn Abdullahi ne ɗan ɗan uwansa ne sai ce an ci hurra ya ɗiyanta ki amma lokacin da ya mutu ai an gan shi a mafarki Abbasu ya gan shi hadisin Abu Khari a yana Abdul Ahkam sai ce a wani hali ce bishar uhuba yana mummunan yanayi amma duk ranar litinin idan ta zo wannan ranar yukhaffafu anhu yana samun sassaucin azaba dalili ya yanta baiwan saboda zuwan annabi duniya sallallahu alaihi wasallam to da Allah idan musulmi yayi murnan zuwan manzo Allah yake tsammanin Allah zai masa idza kana hadha kafirun jaa zammuhu wa tabbat yadahu fal jahim mukhallada ata annahu fil yawmil ithnain da'iman da'iman يخفف عنه لسرور بأحمد فما الظن بالأبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ودام موحدا dan uwana a takeici shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa suna rabuwa da shi ne su daraja ba shi ke rabuwa da abu daraja ba zan bai mai ta kalmar shi sayyidina rasulullahi abuna jinginuwa da shi ne yayi daraja ba manzo Allah yake jinginuwa da abu shi annabi darajar makokana misali Madina kafin annabi ya kuma Madina sunanta Yasrib Yasrib wato karamin gari bai ma kai lokacin da ba kauye ne amma ran da manzon Allah ya hijira yana taka garin yana taka kasan Madina ta'aqqarat arduha lamma khadawta biha yana taka kasan garin ta canza daga Yasrib ta kuma ina Madina kad asbahat haraman kai ta kuma ma harami yanda ka san haramin maka ta dawo madina ta mai harami ne al madinatu haramun ma baina saurun wa ayr hadisin bukhari madina harami ne tsakanin sauro da ayr amma da fa ta yasriba ce amma da ya tare a gidan ya tare a madina sai ta kuma mai harami ta kuma ma tayyiba kai ba nan ba ma sai da ta koma wani sashi da aljanna ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna da can ku karamin gari ne amma manzala na zama a wurin sai Allah ya mai da garin yafi kowane wuri la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad saboda ɗan uwa ka tambayi zuciyarka kurun ya son manzon Allah yake a cikin ta ya girman annabi yake a zuciyarka wani bawan Allah yana faɗin wani zance wallahi abin ya kamata a mai aje a rike mai ta'aziyya daga nan har ya mutu abin da ya faɗa shi mutum ne mai yawan riko da Qur'ani da sunnar manzon Allah amma shi daga an kira manzon Allah sai rika jin bacin rai wallahi shi ya faɗa da bakin sa shi daga an fara faɗan darajojin manzon Allah sai rika jin takura ransa na baci la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mu kuma abin da ka ilmantar da mu bi zikri rasulillahi yartahu man hudi idan dai ka samu shiriya ta Allah to muna ana iya gane wannan shiriyan ta Allah ta same ka idan ana ambaton wa sayyiduna rasulullah yartahu manhudi shi kuma ba yartahu bane ba a'a taqsha irru min hujuluduhu zuciyar tana takura dalili ana faɗan darajojin sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam to mu sani ibnu faradin yana faɗa ya ce wa ala tafannuni wasifihi wa husnihi yafana zamanu wa fihi ma lam yusafi zan faɗi abu na ƙarshe dan ya kamata mu tsaya lokacin sallah ya karatu amma zan maimaita abin da nake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na raƙuwa da shi yayin daraja akwai hadisi na nan daga ruwayan Ad-Dailami a cikin Al-Kasa'is nashi Ibn Asakir ya rawaita hadisi Al-Khatib al-Baghdadi ya rawaita hadisin nan dukansu isnadinsu daga sayyidatina Aisha Allah ya kara mata yarda tace kuntu agzil wata na ina saka ina dinki wa rasulullahi yaksifu na'la annabi yana dinki takalminsa tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam manzala na dinkin takalmi faja'ala jabinuhu ya'raq sai ga goshin annabi ya fara yin gumi yana karyo da gumi gumin nan da yake karyowa faja'ala araquhu yatawaqqadu nura zufan sai ya juya haske yake haskawa sayyidina rasulullah mun san zufa dai ruwa ne da yake karyowa cikin dan adam mun san ruwa ba haske a jikinsa ko banda na manzon Allah fara'aitu jabinuhu ya'raq faja'ala araquhu yatawaqqadu nura fabuhittu sai na dimauce ni kaina sai tana Aisha fa na gigice wannan wani irin halitta ne kuma wanda fa kullun take tare da shi ne amma yau abin ya wuce hankalinta fa buhittu annabi dago kansa sai kalle ni ki mali araki buhittu ya Aisha me yasa da beda ne ne tace ya rasulullah ra'aytuka taksibuna alak wa ja'ala dabinuka ya'raq faj'al araquka yatawalladu nura fa buhittu ga abin da yasa law ra'aka abu kabir al-huzali la'alima annaka haqqu bi shi'rihi wallahi wancan mawakin da ya ta waka da ya same ka to da ya ji ne ban kowa kai kadai zai ba da ya same ka sai ce mata ma za ya kul me yake cewa tace kayan ya kul wa mubarra'in min kulli gubbari haybatin wa fasadi murdi'atin wa da'il mughyali wa idza ra'aita ila asrati wajhihi barqad kabarkil aridil mutahallili manzo Allah sai ya aji allura ya sumbanci goshin Aisha ce jazakillahu khairan ya Aisha kun san me dalili ta faɗi baitin da ya dauki ban sayyidina Rasulullah jazakillahu khairan ya Aisha ma azkuru anni surutuka sururi bi kalamiki haza ban taba farin ciki ba kaman farin cikin da kika faɗi wannan yabon akai na da Allah idan an yabi manzo Allah in annabi ya farin ciki kun san me yake farin ciki a'a ana yaban abin da Allah ya inganta da kansa manzo Allah wai halice shi wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u sadaka idan an yabi manzon Allah an ce kyakkyawa ne sai sai tana Allah dukkan nan fa Allah ne ya shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato idan kana son ka san darajar manzon Allah kalli girman Allah idan kana son ka san girman manzo Allah kalli girman Allah Allah ji kan shehul islam amma abin da yake cewa tara'a hilalun aw jamalun fa ubhitu wai dan Allah wata ne ya fito ko annabi ne bayyana ni dai na kasa ganewa tara'a hilalun aw jamalun fa ubhitu me yake faruwa ce mata laha wajhul hashimi fa asmutu tabadda fa ahlan summa sahlan wa marhaban biwajhin به آت البرايا وقويته محيا كبدر التم والشمس فاسجدوا لخالقه مر الجديدين وقلتوا yace wannan fuskan dai irin wannan halittan dai don Allah ayi wa ubangijin da yayi wannan halittar sujada ubangijin da ya halitti dan adam irin manzon Allah yace dan Allah mai sujada fasjudu li khaliqihi maral jadidaini wa qunutu wannan shine halitta ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kila ba kar a ce kila an faɗi wani mutum to mu kuma hadisi ba Jabir bin Samura ma Jabir bin Samura ya daga cikin suka rawaita hadisi Isra'i da Miraji ma yace ya fito cikin dare wata ya kai sha hudu sai suka hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu rasulullahi fi lailatin idhiyan wata ya kai sha hudu naga manzon Allah sai ce faɗa fikitu anzuru ilaihi wa ila al-qamar sai na gigice sai in kalli manzan Allah sai in kalli wata na rasa gane wanne ba wani haske Jabir bin Samura hadisi na a Tirmidhi sai ce falahu wa indi ce na rantse da Allah ni da lokacin yanda na ganshi nan a Hasan ibn al-Badri sallallahu alaihi wasallam ya fi wata kyawu sallallahu alaihi wasallam asibtu jamalahu badaran muniran wa aina al-badaru min zaka al-jamali sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haka qadrihi wa miqdari al-azim dan zamu tsaya a wannan karatu zamu in Allah yake mu zamu tashi akan waruya annahu lamma nazala hadhihi al-aya na'am alhamdulillah na'am sallallahu alaihi wasallam Mm. abinda ka ji an faɗa akan manzala an kawo hujjan in baka rike hujjan ba ka rike madmunin maganan ka faɗa kai daidai abinda ka kiyaye ka faɗe shi yayin da ka ji shi matukar ka ji shi kuma wanda ya faɗa shi maga inda ya shiratu na'am alhamdulillah na'am na'am a'a ai ba a wasa bangaren ibada ubangiji ya ce fa iza Allah yana ta fa iza faragta fansab wa ila rabbika farqab idan an idar da sallan nan kai iya bakin kokarin ka wajen me ka dage sosai ka kai kauna auren Allah kai addu'a wannan duk tafsirin da ka sani ka je ka duba za ce maka anafin ka dage kai addu'a ne bayan sallah na'am na gane ai akarin kula daga an ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salati ya gari yayi mana ai ba lallai sai kai wancan din ba akwai inda wancan tafi waje ba a yi ta wanda ka faɗan akwai inda kuma ko ba a yi ta ba in akwai uzuri babu laifi amma ka sani duk salati da ka sani na manzon Allah daga an ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to ya gare duk abin da zai biyo baya ko dai sifan annabi ko adadi kowane irin salati ne daga an ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an kare salati ma ba da zalika in ma sifatan lin nabi wa in ma adad kuma salatin wa yake yi Allah na'am na'am tambayan malam ko to ai tambayan sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ne kamar irin sauran mutane to yan uwa abinda ke sa a faɗi wannan magana shi ƙur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba a ɗaukan wani ɓangare na ƙur'ani a bar wani ɓangare amma kafin ka fassara ina jin abin da suka dogara da shi ul innama ana basharun mislukum yuha ilai to kafin ka fassara ka koma cikin mu'jamul wasit kai buga ka nemi kalman ba ba'un shinun ra'un kultafin al'ain mene ma'anan bashar a larabci ai ka san ne ba yaranka bane ko larabci ne to ka nemi kalman bashar me ma'anonin bashar shin tana da ma'anin da kake fasarawa ita kanta idan ka ce mutum ne bari ka gane hadarin kalmar idan ka ce mutum ne kaman kowa ka fa ƙaryata Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi yastafi Allah yana zaba in aka zaba aka ware wanda aka zaban sai a ce ɗaya suke da wa'ancan to me amfanin zabin me amfanin zabin to tunda duk ɗaya ne kuma abin mamaki wa zai zaɓe Allahu mai cikakken kamala Allah wanda ya san abin da ke ciki da waje sai ya zaɓa sai kace ai ɗaya ne wato ka ce aikin Allah bai da madmunin aikin ka ce bai da amfani kenan kuma da ya faɗi annabawa sai ce wa innahum indana laminal mustafaina la khayar sai da ya rantsuwa wa innahum indana lallai su Allah ce a wuri na ba laminal mustafina wallahi suna daga cikin mustafina zababbu a khayar nagartattu wa'annan fa ba zo kan sayyidina rasulullahi ba a'a ba zo kansa ba to sai kace mutum ne kaman kowa to ina magana wannan ayan take bayan nan idan kace mutum ne kaman kowa wai ina magana annabta din me ma'ana annabtan to tunda mutum ne kaman kowa kenan duka mu annabawa ne kenan a to kace kaman kowa ne mutum ne kaman kowa to ina annabtan take shi kuma in ka je qur'ani zai ce maka wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah qur'ani ne balantana kace sahahu ko da afahu to ina ma'anar wannan ayan take sannan kuma ina ma'anan isma sannan ka ta ayin inna arsalnaka inna arsalnaka shahidan sifa tashi wa mubashiran tashi wa nazira tashi da'iyan ila Allah bi iznihi sirajan munira dishi kadai kace mutun ne kaman kowa fama li haula laqawmi la yakaduna yafqahuna hadisa ba fahimta wallahi in kace basharu in aka ce basharu me ake nufi da basharu bashar abin da ake nufi suran jikinsa ba irin suran jikin mala'iku bace ko ta aljanu suran jikin irin ta dan adam ne kaje fa abin da ake nufi da basharu wato hannunsa biyu kafafuwansa biyu da kai da komai da sauransu wannan shakalin irin nashi shine bashar ba jinsin mala'ika bane in jinsin mala'ika ne ba za a iya kawama da shi ba ba jinsin aljanu bane a'a suran irin na dan adam ne shi ko dan adam laqad khalaqana linsana fi ahsani to tunda dan adam Allah ya ce a cikin ahsani ta qawim to manzon Allah ya zo a suran mai ahsani ta qawim din shine fa abin da ayan take nufi kai karatun bari wa biba kuma kana fasara qur'ani ya bai a gane ayyukan larabcin bari wa biba ba fasara qur'ani wallahi in kuma ka ce misali haka ne to mu kuma bukari ba zan tsaya kuna ba sai bukari na fusan duk magana mu qur'ani da sunna bukari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi gainan ka je allulu wal marjan nan kusa azumi akai aka je shan ruwa bai sha ruwa ba misali kenan ko aka wuce da azumi sai sahabbai suka yi annabi ce kar ku yi ku ku ci abinci suka ce innaka tuwasilu mu gane innaka mafhumin maganan to ai kai ma kana yi kaman ka ce misali ko to ai kai ma dan adam ne kai ma kana yi sai ce ayyukum misli ayyukum misli inni lastu ka hayatikum ni ba irin ku bane wal hadisi fil bukhari inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini ni ko ban ci ba Allah na ciyar da ni yana shayar da ni inni lastu ka hayatikum ayyukum misli cikin ku wane ne iri na shi faɗa da bakin sa sai kace a mutune kaman kowa ka karyata kenan shi ya ce inni lastu ka hayatikum ayyukum misli sai kace a daidai yake da kowa sannan ka koma a sunan abi daud daga hadisin abdullahi bin amr bin as sunan abi dauda nan kusa yace ya shigo wata rana cikin gida ne sabu manzo Allah yana sallah a zaune lokacin ya manyanta sai ya dora hannunsa aka sai ya haka annabi ce lafiya abdullahi ce ya rasulullahi na samu labarin an ce ka ce wanda yayi sallah zai iya sallah a tsaye in yayi ta a zaune falahu nisfu ajril qa'im za a bashi ladan rabi ne misali idan za a bada ladan 100 ne yi a zaune za a bashi 50 to sai naga gashi kai sallah a zaune ya ma'aikin Allah zaka samu ladan 50 kenan sai ce inni lastu kai atikum to ai ni ba irin ku bane sai ce ai ni ba irin ku bane to ni hukuncin abada lada kaza da kaza da ku kaje ina ku daban ni ba inni lastu kai atikum yana nan a ina a Abi Dawud ai ba wasu ya ce idan za a sha giya to sha ta dubu idan za ka so kana son ka yi magana a kan sunar manzala to karanta ta da gaske ba ka biya sama sama ba kuma biya ma da aka translation ba ka kanta tarjama kuma ka ce ka gane maganar manzala sallallahu alaihi wasallam ka jo ka shurrahu sunna to kunna me suka faɗa kan wannan saboda haka abun baya da iyaka in kana so ka tabbatar da cewa sallallahu alaihi wasallam din da aka faɗa ba hakan bane sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya fito masallaci aka yi sahu an tada iqama zai tada sallah ya ji sai ce Allah rasulikum ku jira kowa ya tsaya anan ya shiga cikin gida sai da yi wanka da wasan ce Allahu akbar in mutum ne kaman kowa kai mai muna masallacin ka ka ce Allah rasulikum za a jira ka to shi sai da aka yi sahu aka gaba sai ce ala rasulikum kowa ya tsaya anan ya shiga cikin gida kuma yi wanka ko da ya fito wa ra'asu yaqduru ma'a sai wuce sai Allahu akbar aka yi sallam mu ko a hukuncin wa in taraka ma bainahuma tsakanin ikamar kabar harama me badalati ikamatu wasu ne fa banda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ake magana ba abu na biyu ka koma a sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana sallan jami'i a masallaci da sahabbai yana dauke da jika sa umamatu tana hannunsa ba fa sallan tarawih ba sallan fadilla ya hamilu ibnatahu umama idan yayi ruku tana hannunsa in ya dago tana hannunsa in zai sujjada sai ya aje ta idan zai dago daga su ya miƙe ya daga tana hannunsa har akai sallan fadilla lalla dauko yaka mana kai ma wa zai bi ka sallah da Allah ne yasa ake wasa da nasoshin Qur'ani dan Allah manzo Allah Muhammadun basharun wa laysa kal bashari ai an ce subhanallah Muhammadu Abdullahi ghairu mushabbahin bihi basharun marra mazalika safihi duk wanda yace wa kace sakarewa wari da Allah bai san karatu ba marra mazalika safihi saboda fa hu sifatun shabbatuhu bismi fa'ilin فليس بشبه المصطفى غير عينه تعرف فيه الحق وهو منكر صلى الله عليه واله وسلم اي zuwan sa duniya ba zuwan sa duniya duk wanda aka haifa duniya kowane ne kafin nazo duniya jini ya fara zuwa ko ba haka yake ban sai wani ruwa ne suna faya ya fara zuwa ko sannan jini ya zo sannan dan adam ya zo ma ada rasulullahi shi zuwan sa duniya ma kharaja ma'ahu nurun ba jini ba ba ruwa ba tace falan ma fasala anni yana fita daga jikina kharaja ma'ahu nurun adaa lahu qusuru busra wa sha hasken da ya fito sai da duk duniya ce haske tun daga maka sai da aka kasan garin Italy hakkin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Italy Rum ana ganin gidajen saboda hasken da ya rako manzon Allah tun azwan sa duniya mutune kaman kowa sannan lokacin da yazo ibnu kasir ya faɗa ibnu kasir mabucin bidaya wa nihaya da tafsirin Qur'anin nan ko yace lokacin da manzon Allah ya zo duniya yace ja'a mu'tamidan ala yadayhi haka yazo mu'tamidan ala yadayhi wadi'an jabhatahu sajidan lillahi ta'ala ran da yazo duniya sujada ya fara yi wa Allah thumma rafa'a darfahu ila sama ai an san yanda muke zuwa duniya mu ai ko irin wannan zo muke yi to ai a jarirantakansa ma shi yana jinjirin ma ba irin kowa bane sallallahu alaihi wasallam a ran da yazo duniya yawa Allah sujjada kai ku sai ta fama ka fara sallan nan ma tukunna sannan ka fara sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga tun ana annuna maka me ba mutun ne kamar sauran mutane fa sallallahu alaihi sannan akwai wani al'ada idan aka haifi jinjiri mutanen maka yanda suke yi akan dauki jinjirin sai a samu tukunyan kasa sai a aje shi sai a kifa banu hashim haka suke yi sai a kifa shi a cikin tukunyan kasan sai ya kwana sannan sai a ciro shi ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya aka dauke shi aka sa a nan gurin aka kifa ana dora tukunyan tarfe ko ta dare gida biyu gida biyu ta dare tukunyan matan suka ce mara aina mauludan qabbu mislahu ba mu taba ganin jinjiri irin wannan ba matan da kafin addini suka ce ba taba ganin da irin manzo Allah kai kuma mai addinin ka ce kaman kowa ne ibnu ibnu taymiya Allah ya ji kansa alittafinsa mai suna al-itqan abana al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan ibnu taymiya ya rawaito yace sa'id ibn musayyib a lokacin da ayyamul harra yana zaune a raudan manzon Allah yana jin kiran sallah da iqama cikin kabarin manzon Allah yana jin kiran sallah da iqama cikin kabarin ban annabi ya bar duniya da shekaru yana jin kiran sallah da iqama a ciki to in mutum ne kaman kowa mu je kabarin da cijo mana ko naka da yaron su za a ji kiran sallah da iqama amma ana jin kiran sallah da iqama a cikin kabarin manzon Allah wannan ban ya bar duniya ne kai karshen magana da zan faɗa ma cewa ba mutum ne kaman kowa ba lokacin da manzon Allah ya bar duniya ya rasu in mutum ya rasu me za a yi ko ina ce wanka za a yi to wankan ma sai cewa suke ba musanya za mu ba wallahi la nadari anujarridu rasulullahi kama nujarridu mautana to yanzu gashi da ya rasu za a cire mai tufafi ne a mai wanka yadda ake wa sauran mutane kaji kama nujarridu mautana za mu cire mai kaya a mai wanka yadda ake wa sauran gawaki wanka ba mu sani ba suna wannan hali sai ga sauki daga sama igsiluhu fi sawbihi Allah ce kar a ji a cire mai tufafi a mai wanka saman tufafinsa anan ya bar duniya ma gawarsa ba irin sauran gawawaki bane Allah ya ce a mai wanka a saman tufafinsa haka aka mai wanka sallallahu alaihi wasallam fa dufe sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في الماء الاعلى الى يوم الدين اللهم صل على عبدك ورسولك وصفيك ونبيك وخليلك بن خليل سيدنا محمد بن عبد الله على ما في علمك ساعة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم في كل من ألف ألف ألف ألف ألف مرة آمين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
Allah